وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi kan darasi na hudu a cikin tafsirin suratul ahzab da muke gabatarwa ga 'yan uwa da iyaye mata a wannan masallaci na juma'a da ke nan masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi muna roƙon allah ta'ala ya sa albarkacin abin da za mu karanta a darasinmu na baya mun fara bayani akan ayoyi da allah subhanahu wa ta'ala yake kissanta mana ni'imomin da ya masa habban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi yakin khandak yaki na al-ahzab mun fara bayani akan ayoyin da Allah ta'ala yake bayani akai a darasinmu na baya lokaci ya kure mana wanda yau insha Allah ta'ala za mu sake maimaitowa daga farkon waɗannan ayoyi za mu sake ɗaukowa daga farkon aya ta tara fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu zkuru ni'matallahi alaikum na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون وتظنون بالله الظنون يعلمونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, uzkuru ni'matallahi alaikum. Allah ta'ala ya ce, ku tuna ni'imomin da Allah ya yi a gare ku, ya ku masu imani, ya ku sahabbai. Iz ja'atkum junudun, a lokacin da waɗansu rundunoni suka zo muku fa'arsal na alaihim rihan sai muka turo musu da wata irin iska wa junudan lamta rauha da wata runduna wadda ba kwa ganinta wa kana Allahu bima na basira Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mai gani ne game da abubuwan da kuke aikatawa iz ja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da suka zo muku ta samanku wa min asfala minkum da kuma ta kasanku wa idh zaghatil absaru ku tuna lokacin da wato idanu suka kafe ba sa kallon komai in ba inda abokan gaba suke ba wa balaghatil qulubul hanajira sannan zukata suka cika da bakin ciki da damuwa suka iso makogoro wa tazunnuna billahi zununa kuka dinga yin zace-zace ma Allah subhanahu wa ta'ala hunalika a wannan wajen a wannan lokacin ibtuliyal mu'minuna aka jarabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida kuma aka girgiza su girgizawa mai tsananin gaske waɗannan ayoyi kamar yadda muka fara bayani a kansu a darasinmu da ya gabata cewa bayani ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi akan abin da ya faru da wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yakin khandak kamar yadda al'imamul bai haƙi Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama ya rawaito daga sahabi huzaifa tubnul yamani Allah ya kare ta a gare shi yake cewa laƙadar aituna lailatul ahzabi wa nahnu safuna qu'udan yace na ganmu a daren da aka yi yakin ahzab muna zazzaune mun yi sahu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abu sufiyana wa man ma'ahu min al-ahzabi fawqana su kuma abu sufiyan kafin ya musulunta da rundunonin da suke tare da shi su kuma suna ta saman mu suna ta gaban mu kenan wa quraizatu asfala minna su kuma banu quraiza suna bayan mu suna can ƙasa mu nakhafu ala zararirina wa ma atat alaina qattun wa ma atat qattu alaina lailatun ashaddu zulmatan wala ashaddu rihan minha muna tsoron kar wani abu ya faru zu ya samu zuriyarmu saboda su banu quraiza suna daga cikin gari suna can kasan mu to suna iya zuwa su afka ma ƴaƴanmu da matanmu yace ba mu taba ganin wani dare wanda yake mai duhu a gare mu ba kamar wannan daren da aka yi yakin ahzab ko kuma yaki na banu quraiza فجعل المنافقون يستاذنون النبي صلى الله عليه واله وسلم sai munafikai suke neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa inna buyutana aura suna cewa ya rasulullah wallahi mu kaga da za a fita aka ce a fito yaki hayy alal jihad ko sai muka manta ban ma rufe gidajen mu ba gidajen mu suna can suna bude saboda suna so su gudu saboda sun tsorata wa ma hiya bi aura alhali ko gidajen su ba a bude suke ba sun rufe gidajen amma saboda sun tsorata sai suka gudu fama yasta'zinu ahadun minhum illa udhina la ba wanda daga cikin su da yake neman izini face sai annabi ya bashi izini fayata sallaluna sai su sulale su gudu idza istaqbalna an-nabiyya sallallahu idza istaqbalna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama rajulan idza wato idza istaqbalana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rajulan ala rajulin rajulan rajulan ya ce muna zaune mun yi sahu a zaune kowa ya yi zugum-zugum munafukai kuma sai neman hanyar guduwa suke yi sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin mu sahu sahu ya taba ya ce waye wannan ya ce ni ne wani ya ce waye wannan ya ce ni ne wani ya ce waye wannan ya ce ni ne wani Huzaifa ya ce hatta ata alayya sai da ya zo kaina ya ce waye wannan na ce Huzaifa ibn al-Yaman ne faƙala sai ce itini bi khabaril qaum je ka binciko min ya waɗancan mutanen suke ciki saboda fatashin hankali an zauna kowa yayi zugun zugun annabi na ta cewa wa zai zo ya binciko min labarin sai dawo na bashi aljanna amma kowa yayi tagumi ya shiru saboda tashin hankali to kun ga kuwa duk bala'in da aka ce masa habbai ga aljanna suka kasa zuwa bala'in ya kai bala'i yanzu kamar ku ne yanzu ana zaune a nan sai a ajiye wani buhun shinkafa a can ya ce wace ce za ta je ta ɗauko wancan buhun shinkafa in ta dawo an ba ta miliyan goma sai ga kowa ta yi zugun-zugun to a shi ya kamata a gane a wajen ɗauko wannan buhun shinkafa akwai wani bala'i bala'in kuma ya yi girma a ce duk san kuɗin mata a ce ga miliyan goma ta kuma ta kasa zuwa eh eh ok saboda mu maza ne kuke son kuɗi to kun ga ai da a gane ashe o ashe ba buhun shinkafan zaka kalla ba tukunna menene a hanyar ɗauko buhun shinkafan shi ya ja ku tashin hankali haka ne ko ba haka ba yawwa to yanzu ku duba sabai ba abinda suke so irin aljanna mu ma ba abinda muke so irin aljanna amma dai mun san cewa sabai wallahi sun fi mu san aljanna kuma sun fi mu dagewa wajen yin aljanna amma a ce musu ku je ku yi aiki kaza ba fa ku je ku yi yaƙi ba kawai je ka binciko me yake faruwa ka dawo an baka aljanna amma su kasa zuwa kai bala'i ya kai bala'i ba masifa ta kai masifa da haka manzo Allah sai ya fara bin sahu sahu tunda an yi shela kowa ya je yaƙi zuwa to sai manzo Allah ya fara bin su sahu sahu waye zai je kai waye wannan kai waye kai waye kawai ya gashi kan huzaifa tubunul yaman sai annabi ce tashi ka je ka nemo mun labarin su to amma huzaifa tubunul yaman yake cewa na samu yaƙinin cewa zan dawo saboda annabi ya ce je ka kawo mun labari inda ba zan dawo ba to da manzo Allah ba zai ce je ka kawo mun ba ashe cewa da ya je ka kawo mun ai ba zan kawo masa labari ba sai na dawo saboda haka sai tashi ya kama hanya yace faji'tu sai na je fa idhar rihu fi askarihim ma tajawaza askaruhum shibran yace sai ga iska Allah ya aiko ta dira a sasanninsu fa wallahi yace na rintse da Allah inni la asma'u sautal hijarati fi rihalihim wa furushihim yace wallahi ina jin karin duwatsu da suke sauka suna sauka akan shimfidunsu da kan ababen hawansu wallihu tadribuhum ga kuma iska tana dukansu wa hum yaquluna suna cewa ar-rahilu ar-rahil a tashi a gudu a tashi a gudu a haukan abin hawa a gudu a haukan abin hawa a gudu fajitu fa akhbartuhu khabar al-qaum yace sai nazo na ba mu annabi labari ga halin da suke ciki fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya ta tara ya ayyuhallazina amanu zkuru نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها Allah ce ku tuna lokacin da wa'innan rundunonin suka zo muku to sai muka turo musu iska da rundunan da ba kwa ganin su to wannan kun ga ya nuna mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tare ma bayinsa muminai yaki kamar yadda ya ce inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu Allah shi ke tare wa masu imani fada wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya tare wa muminai fada yanzu kamar yadda muka ji a darasin mu da ya gabata cewa an sa musulmai a tsakiya ga kafirai daga waje ga kuma banu quraiza kabilar yahudawa daga cikin garin madina an gama shirin yakin gaba daya an tona wannan ramin dalili shine saboda ana so a yaki to amma sai Allah ma bai bari aka yi yakin ba sai Allah ya isar wa mu'minai da yaki tunda mun ji a darasin da ya gabata ayi khandak shine rami ko mai zurfi mai fadi ta yadda duk iya sufan doki ba zai iya tsallaka shi ba sannan kuma duk wanda ya fada ciki ya tafi kenan sai dai a nemi wani ba shi ba to yanzu iya abin da kafirai za su iya yi shine su tsallaka daga tsaya daga can tsallaken suna daga can su kuma musulmai suna daga mi suna daga wannan tsallaken to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya tare musu wannan yakin to wannan yaki na ghazwatul khandaq malamai suka ce an yi wannan yakin ne a watan shawwal watan karaman sallah kenan watan shawwal a shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan yaƙi ya ƙunshi kafirai wasu malamai suka ce kafirai guda dubu goma wasu suka ce kafirai guda dubu sha biyu wasu kuma suka ce kafirai guda dubu goma sha biyar na haɗuwan kafirai masu bautan gumaka cikin mushirikan makka da kuma ahalul kitabi cikin yahudu da nasara saboda su ɗauki fansa akan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to zallan mushirikan da suka taho daga garin makka ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan zallan su kaɗai su mutum dubu hudu ne wanda suka taho domin su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan akwai waɗanda suka zo su shida ƙabilan Ghadban suka zo su shida ƙarƙashin jagorancin Uyaina bin Hisin sannan kuma wato ainihin ƙabilan Banu Amir suka zo ƙarƙashin Amir ibn Tufail da sauran kabiloli da suka zo da kuma sauran kasashen da suka zo su taya su wannan yaƙi domin su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dalilin da ya jawo wannan yaƙi shine a akwai kamar yadda muka ji satin da ya gabata akwai kabilun ai da manzan Allah ya same su a cikin garin Madina lokacin da ya hijira ko akwai kabilun Yahudawa kabilan Banu Quraiza da Banu Nadir da kuma Banu Qainuqa wannan kabilu ne na yahudawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya same su a cikin garin madina to lokacin da ya same su a garin madina sai ya alkawarin zaman lafiya da su a ka'ida ta musulunci akwai kafiri wanda yake mu'taman ne shi ko da ana karkashin shugabancin musulunci ana yin alkawarin zaman lafiya da kafiri alkawarin zaman lafiya da kafiri kuma shine mu yi alkawari da kai a matsayinka na kafiri ba za ka taɓa mu ba ba za mu taɓa ka ba ba za ka yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ka ba in an zo za a taɓa ka za mu taya ka in an zo za a taɓa mu za ka taya mu ba za ka taya a yaƙe mu ba ba kuma za mu taya a yaƙe ka ba yanzu ya zama kanmu a haɗe na zama a ƙasa guda amma addini kuma kowa ya yi nashi ba ruwanmu da addinin ka babu ruwanka da addinin mu to wannan shine alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da waɗannan kafirin Allah kuma ya ce mana in dai har sun rike muku alkawari to ku ba ku rike musu alkawari fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun tsaya akan alkawarin da kuka da su to kuma kar ku saba ku rike musu alkawari to wayannan kabilan banu quraiza da banu nadir sai suka je garin makka suka samu quraishawa suka kiraye su cewa su zo su taya su yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce da su ai addinin ku yafi addinin shi alkhairi suka kiraye su yanzu mun ji kabila biyu sun warware alkawari kenan kabilan banu nadir da kuma banu quraiza abin da ya rage su ne kabilan banu qainuqa su ne waɗanda ba mu ji su ba sannan kuma sai suka je suka samu gabfan suka samu qais da ailan da kuma banu murra suka kiraye su zuwa ga su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama su taya su yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi sallama to sai ya zama na cewa an samu ittifaki duka wayannan da mushrikan makka da wayancin kabilun kafirai da aka kira su sai suka yadda sai suka tawo karkashin jagorancin Abu Sufyan sai ga sunan sun iso gaban kusa da Madina garin manzan Allah sallallahu alaihi sallama su kuma annabi da sahabbai sai suka fito su dubu uku mun ji su kafirai su dubu sha biyar ko su dubu sha biyu ko kuma su dubu goma wayan nan kuma su dubu nawa su dubu uku kaga ko da mun ɗauka cewa su dubu goma ne sun ninka su riɓi uku har da ɗauri har da ƙari to lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji labari cewa ga yadda wayan nan kafiran suke to sai ya gane cewa inda zunzurutun ƙarfi ne ba za a ci galaba a kansu ba sai dai watakila ikon Allah kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ana iya samun runduna kadan sirin jayi runduna mai yawa da izinin Allah saboda haka annabi sai ta da sabban sai ya ce ku bani shawari me ya kamata mu yi Salmanul Farisi radiyallahu ta'ala anhu sai ya ba da shawari akan cewa inda ake tsoron ake tunanin cewa waɗannan kafiran suna nan kamar a ce yanzu a cikin garin bauchi a ce kofofin shigowa cikin garin bauchi daga wasu jihohi a ce daga nan wanda ya taho daga gombe zai shigo daga ta nan wanda ya taho daga jos zai shigo ta nan daga ta can wanda ya taho daga kano zai shigo ta nan daga ta can wanda ya taho daga maiduguri da sauransu zai shigo ta nan kun ga kofofin shigowa cikin garin bauchi daban-daban to sai a ce yanzu a tunaninmu yanzu idan su kafirin suna tahowa ne daga hanyar kano to sai a ce yanzu a samu hanyar kano nan sai a tona rami mai faɗi mai zurfi sannan sauran hanyoyin kuma su kuma duwatsu ne to sai musulmai su zo su hau kan dutse to ƙa'ida kuma ita ce idan ana musanyan kifiyoyi da harbi wanda yake sama ya fi kusa da ya harba ya dace sama da wanda yake ƙasa domin wanda yake sama zai fi iya saiti mai kyau sama da wanda zai harbo daga ƙasa saboda haka sai suka ba da wannan shawarin don haka aka fara tono wanda malaman tarihi suka ce wannan ramin da aka tona ya kai tsawon zira'i dubu biyar aka tona wannan ramin sannan kuma zurfinsa ya kai tsawon zira'i bakwai zuwa goma kaga ya yi faɗi kuma ya yi tsayi saboda haka lokacin da wayannan mushirikai suka ga wannan rami da aka tona sai suka ce wallahi hadhihi makidatun ma kanatil arabu takiduha suka ce ta wannan dabaran yakin laraba ba su san da wannan dabaran yakin ba to annabi da sabai ina suka samu wannan dabaran yakin to yanzu sai suka fara kokarin yaya za a yi su rusa wannan ramin da ake tonawa da manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka fara tonawa da aka yi sai suka fara jifa da dutse wasu kuma suna jifa da kifiya da kwari da baka da sauransu wasu daga cikinsu kuma sai suka yi alkafura suka tsunduma cikin wannan ramin da su da dawakansu duka suka halaka suka mutu daga cikinsu akwai wanda ake kiran shi da wato amru ibn wud al'amiri wanda shi ne ya yi mubaraza da sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da aka zo yaƙi sayyiduna ali a ƙa'ida ta yaƙi a lokacin larabawa kafin a fara yaƙi to dukkan ƙabilu guda biyu da suke yaƙin suna fito da jaruman cikinsu a zo a fara somuntaɓi a fara gwada dambe saboda a ga kalan jaruman da kuka zo da su da kuma kalan jaruman da muka zo da su da aka aka hada shi sayyidina ali da shi wannan kafirin lokacin da ya zo fili akan dokinsa yana sukuwa yana ihu yana ina wani in ba ni ba waye isa ya fito daga cikinku hal mun mubaris akwai wanda zai fito daga cikinku sayyidina ali ya ce ya rasulullah ka banne je manzo Allah yana cewa matti'ina bi hayatika ya ali ya ali ka yi hakuri muna son ka saboda an sani cewa shi wannan ya iya harbi eh idan ya ja kifiya kafin ya harba to sai mala'ikan mutuwa kuma sai ya matso kusa saboda da ya harba shi kenan sai tafiya da aka sayi na ali ya ce gani nan da ya juye gan shi ɗan ƙarami a gabansa sai ya yi dariya ce kai ka koma a turo manya irin a ce kai ɗan ƙaramin kaza ina kai da jan ragumi kai koma da allah ya sauko suka fara mubaraza shi da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu har ƙarshe sayyidina ali ya kashe shi Allah ya bashi iko ya kashe shi tun musulmai suna jin me yake faruwa har aka gauraya ba abinda ake gani sai kura ba ba abinda ake gani kowa na tunani in kura ya lafa za a ga sayyidina ali an yi kace kace da shi sai kawai suka ji kabbarin sai na Allahu akbar kura tana lafawa sai suka ga wannan kafirin gashi nan shirin a ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ida ga Sayyidina Ali to wannan mayaka maharba da suka zo wasunsu suka fada cikin wannan ramin suka wato ainihin mutu akwai kuma cikin sahabbai wanda ya yi shahada shine Sa'ad ibn Mu'az Allah ya ƙara ida a gare shi shine wanda ya yi shahada a wannan wato ainihin yaƙi sannan wannan yaƙi da aka fara ana wannan ana wannan tonan tonan rami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa suna zaune cikin tsoro sai ga wanda daga cikin kafirai a baya da ake kiran shi da Nu'aym ibn Mas'ud sai zai ce ya Rasulullah na musulunta mutane na ma kuma basu san na musulunta ba ka bani laba ka bani umarni duk abin da kake so in yi maka tunda basu san na musulunta ba zan iya komawa cikin su in yi duk abin da zan yi ai basu san na musulunta ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce masa kai mutum ɗaya ne yanzu a cikinmu to abinda muke so da kai shine ka janye jikinka daga cikinmu in za ka iya saboda inda harba huda saboda aishi yaƙi dabara ne yanzu in suka ga ka dawo cikinmu kuma ai za su ƙara ƙaimi wajen yaƙar mu to abinda za ka yi shine ka koma cikinsu ka zauna kai dai kawai ka kame hannunka amma dai ka koma cikinsu to saboda haka a wannan kabilu da suka warware alkawari tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da kuma yadda suka zo suka yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari to shi wannan sahabi da ya zo musulunta sai je ya samu ƙabilan banu ƙuraiza sai ce da su kar ku yi yaƙi tare da ƙuraishawa kar ku yi yaƙi tare da ƙabilan gafan domin saboda su ma ba san ku suke yi ba saboda ai manzo Allah ya gaya masa cewa yaƙi da bara ce to yanzu zai koma tun da kan ƙuraishawa da wannan kafiran yana haɗe to yanzu abin da zai yi shine zai je ya me zai je ya raba kansu zai je ya raba kansu domin an raba kan abokan gaban an farraka su to ai an ci rabin yaki da haka zai je ya raba kansu ya ce karku yadda karku yadda domin abin da suke yi na su yaƙe ku su taya ku yaƙan muhammadin nan taƙiya suke yi suna ɓoye gabansu ne da ku suna so idan kun je kuna cikin yaƙar muhammadu tare da su to su ma kuma sai su zo su dawo kanku sai su fara sai su fara yaƙanku kaga kenan kuma da ƙarshe sai su mara mu sai su janye ku su bar ku da shi ku kaɗai kuma ba za ku iya yakansa ba ba za ku iya ba da aka shi kuma sai ya sake ko ba ya samu ƙuraishawa ya ce da su to wa'incan yahudawan fa abinda suke so da ku shine suna so idan sun fara yakan ku kun fara taya su yakar muhammadu to sai su kwato kuɗaɗe daga wajen ku sai su ba wa muhammadu idan sun ba shi kunga sun taimake shi akan yakan ku saboda ya samu kuɗi da ƙarfi na sayan makamai da sauransu da haka ƙarshe kuma sai zo ya yake ku su ma su taya shi yakar ku ku kadai kuma ba za ku iya ba to shine lokacin da Abu Sufyan Allah ya kare da a gare shi kafin ya musulunta da ya yunkure yana so ya jagoranci Qurayshawan garin Makka sai Yahudawa suka kisi yadda a yi wannan yakin suka ce suna so dolen dole sai an ba su fansa na mutanensu kafin a fara yaki iya mazajen da za a tura musu su je su yi yaki to suna so a ba su fansar rayukansu tun kafin a je yakin don in an kashe su suna da abin da aka biya su na diya to wannan ya sa kansu ya fara rabuwa to daga ƙarshe kamar yadda muka ji allah maɗaukakin sarki cikin kaddarawansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa suka fara wannan yaƙi kuma suka tona wannan rami da salmanul farisi radiyallahu ta'ala anhu ya ba da shawari akan a tona wannan rami bayan allah maɗaukakin sarki ya gama da wato ainihin su wa'annan yahudawa a su wa'annan kafirai da waɗanda suke ciki da waje ana cikin tonon yaƙi kamar tonon rami kamar yadda muka ji a satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama aka je aka ce da shi ya rasulallah ga wani dutse nan muna cikin tonon ramin nan mun yi mun yi mun yi mun yi mun kasa fasa shi duk wanda ya ɗauga tari ya buga sai gatarin ya yi landin sai ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya ɗauki gatari sai ya daki wato ainihin wannan dutse da ya daki wannan dutsen sai wannan dutsen ya yi wani haske ya yi walƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kabbara sahabbai su ma suka yi kabbara sannan ya yi na biyu sai wannan dutsen ya sake tarwatsewa annabi ya yi kabbara sahabbai suka yi kabbara haka nan kuma na uku to sai annabi sallallahu alaihi sallama bayan ya gama sahabbai suka tambaye shi kabbaran da kai sau uku me amfaninsa ya ce bugun farko da na yi an nuna min wato ƙasan kisra da fadansa an nuna min su gaba ɗaya cewa al'umma ta ta ci galaba a kansu shi yasa sai na yi kabbara ya ce na biyu da na buga aka nuna min ƙasar rum cewa al'umma ta ita ma za ta ci galaba a kansu shi yasa sai na yi kabbara wanda wannan cin galaba akan Rum shine Allah ta'ala ya bada bayani a farkon suratul Rum da yace alif lam mim yace ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim yace sannan na uku kuma da na buga Allah madaukakin sarki ya nuna mun fadan San'a kasar San'a cewa mun ci galaba kuma al'ummata ta ci galaba a kansu to shine sai munafukai suka koma gefe suna cewa ta ija ka ji wani tatsuniyan labarin kanzan kurege kenan wai yana daga nan wai an nuna masa abin da ya faru a rum an nuna masa abin da ya faru a kasan kisra an nuna masa abin da ya faru a can ai kawai yana rudan ku ne yana yaudaran ku ne to shine zamu ji a gaba cewa kafirai da munafukai suka ce ai ba abin da Allah da banzansa suka yi mana alkawari in ba rudani ba rudu ne kawai duk abin da suka yi alkawarin nan ƙarya ne to bayan an gama wannan yakin an gama da kafirai da suke waje gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kowa ya koma gidajensu sai ga mala'ika jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire kayan yakinsa annabi mala'ika jibril ya ce ma annabi kun gama ne annabi ya ce e mun gama sai mala'ika jibril ya ce to in ku kun gama mu mala'iku ba mu gama ba saboda haka maza maza mai da kayan yaki mu isa zuwa ga unguwar kabilan banu quraiza su ma da a cikin kabilan yahudawa din da suka warware alkawarin mu je mu same su da haka har annabi ya ce masahabbansa kar wani a cikin ku yi sallar la'asar sai a banu quraiza maza maza a tashi to anan ne sahabbai suna cikin tafiya sai sallar la'asar ta riske su to anan kuma sai aka yi sabani wasu daga ciki suka ce abinda annabi yake yi yake nufi ko da sallan isha za ta yi to kar mu yi la'asar sai mun isa banu quraiza wasu kuma suka ce a'a annabi yana nufin mu yi sauri amma idan lokacin la'asar yayi mu tsaya mu yi la'asar a hanya kafin mu iso to sai aka samu sabani haka wasu su suka tsaya suka yi sallah sauran kuma suka jira su sai da suka isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kun yi daidai ko kuma wannan kun dace da sunna wannan kun cika umarni ko kuma wannan kun yi daidai eh to anan ne asalin ma inda aka fara samu sabani tsakanin malamai a hukunci na nassi idan an samu nassi wanda yake daukan ma'ana guda biyu kowa ya samu sabani to baka da hujjan zagi na bani da hujjan zagin ka to sai kowa ya rike fahimtar sa amma in nassi ya zo sarihi baya daukan ma'ana guda biyu ma'ana guda ɗaya tilo tallin talto sai kowa ya riko da wannan amma nassin da yake iya daukan ma'anoni guda biyu to babu hujjan ka soke ni din na saba maka kamar yadda babu hujjan ni ma in soke ka din ka saba mini to wannan shine yadda wannan yaki ya faru da ake kiran shi da ghazwatul ahzabi ko ghazwatul khandaq ko kuma ghazwatu banu bani quraiza wannan shine asalin inda suran ta samu suna suratul ahzab saboda an bada labarin ababen da suka faru to sai mu koma kan ayoyin Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi muku iz ja'atkum junudun a lokacin da rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim rihan sai gashi mun aiko musu da iska wa junudan lam tarauha da kuma wato rundunonin da ba kwa ganin su sune rundunoni na mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa yakin da kuka yi tonan rami da kuka yi duk Allah yana gani iz ja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku ta saman ku ta sama da ku shine wato Huzaifatu ibn al-Yamani yace abinda Allah yake nufi da iz ja'ukum min fawqikum shine su mushirikan da suke waje da sauran kafiran da suke waje su ne suka zo ta sama daga gabar kenan wa min asfala minkum su kuma waɗanda suke ta ƙasa su ne 'yan cikin gari kenan wanda suka taho ta yamma yanzu ku kuma an sa kwa tsakiya wa yi zagatil abusar Allah ya ce ku tuna lokacin da idanu suka kafe ba su kallon ko ina sai inda abokan gaba suke yau to ko yanzu ne aka ce ga abokan gaba suna wajen gari ai kowa kunnen sai yana ta inda suke tahowa yanzu lokacin da ake boko haram sanda aka zo aka yada a cikin garin bauchi cewa ga 'yan boko haram sun iso inkil kowa ba hankalinsa tashi yayi ba eh wasu sun fara tunani ya za su tattara jakukunan su zubar gari eh eh wasu kuma wasu kuma sun kama hanya 'yan yan atare yan amutu su kuma sun je taro su sun je ganin ya saboda wato duk yadda bala'i ya kai bala'i to mutane sai sun kasu kashi kashi akwai wanda in masifa ta zo gudun masifan yake yi akwai wanda in masifan ta zo damuwansa ya je ga yadda masifan ta zo don ya ba da labari wannan shine abin da aka yi ta mana lokacin da ake dasa bama bamai idan aka dasa bom ta kashe mutum 100 sai mutum 500 su zo kallo bayan minti 30 sai a sake dasa wata bom sai ta sake tarwatsa su da aka inda na farko da aka dasa kowa ya watse an zo an tattara gawawwakin da za a tattara an watse to iya mutum 100 za ta kashe amma da aka samu mutum 500 'yan kallo to a cikin 500 din sai 200 su kudu 300 wasu su mutu wasu kuma su ji rauni eh to irin yadda mutane suke kenan in bala'i ya zo wani shi iya abin da yake so shine kawai je ya gano ya bala'in ya faru eh Allah ka shirye mu saboda haka Allah ya ce wa in zaghatil absar idanu suka kakkafe ba su kallon kowa sai abokan gaba wa balaghatil qulubul hanajir Allah madaukakin sarki yace sannan kuma zukata suka cika da bakin ciki da damuwa wa tazunnuna billahi zununa sannan kuma wato kuka fara zace zace ma Allah kuna ta tunanin to Allah zai kawo dauki ko ba zai kawo dauki ba Allah ta'ala yace hunalika tuliyal mu'minuna a wannan lokacin ne aka jarabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka kuma girgiza su girgizawa mai tsanani na'am Allah ya ce wa idh yaqulul munafiquna wa idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah والذين في قلوبهم ما وعدنا مرض الذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مم.
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة مم.
إن يريدون إلا فرارا Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da bamu labarin yadda ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da munafikai ai mun ji cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa gashi nan an samu Allah ya nuna masa cewa an ci galaba akan wa'annan kasashe munafikai sun koma suna cewa wai yana musu alkawari alkawari na rudi alkawarin da ba zai tabbata ba to shine sai Allah yake cewa wa iz yaqulul munafiquna tuna lokacin da munafukai suke faɗi walladhina fi qulubihim maradun da waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta sai suke cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu suke cewa ai Allah da manzansa ba su yi mana alkawarin komai ba illa gururan face rudi su munafukai su ne waɗanda munafiki shine wanda yana tare da musulmai a zahiri amma kuma zuciyarsa tana cike da son kafirai zuciyarsa tana cike da kaunan kafirai su ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un idan sun gamu da masu imani sai su ce ai mun yi imani idan sun koma wajen kafirai sai su ce tab ai mu naku ne eh to kuma ba waɗanda suka wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallama a duniya irin munafikai don ko kafirai ba su walar da annabi irin yadda munafukai suka walar da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ka'idar rayuwa ce zama da munafiki ba daɗi ko da ƙaramin munafiki ne domin munafincin iri biyu ne akwai annifaqul itiqadi akwai annifaqul amali annifaqul itiqadi shine munafinci na aqida shine irin na wayannan munafikan zamanin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam akwai kuma munafinci na aiki shine kamar mutumin da zai nuna maka a zuciyansa yana son ka amma kuma baya son ka to wannan zama da shi akwai wahala domin in kawarki ta fito ta nuna miki daga yau babba ni baki ba na son ki to wannan ta wuta saddake ta rage miki aiki yanzu abin da ya rage shine daukan mataki amma mai zulwa jahaini mai fuska biyu mai fuska biyu wacce za ta zo ta same ki da ce ai bari ki ji kin ga kawar kin ga waccan nan wallahi in gaya miki ba son ki take ba munafuka ce ɗazu da ta zauna a waje kaza kaza da kaza kaza da kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza in ta koba wajen wancan ma ta ce hmm ai ni wance kawai dai Allah ya haɗa mu bayan da muka iya kawai shi yasa nake zama da ita to wannan mai zuwa jahili kenan manzo Allah ya ce masaukinsa ya fi na kowa muni a wuta shine allazi yati haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin wanda in ya zo ta nan ta wajen waɗannan to sai ya nuna musu gabar in ya koma wajen waɗancan kuma ya nuna musu yamma da aka sai zo fuskan da ya nuna ma waɗancan daban fuskan da ya nuna ma waɗancan daban ta wannan ya fi kowa wahalar zama a duniya mai yawo da munafunci da annamimanci kuma ka'ida ita ce malamai suna cewa mannan malaka nan ma'alaik duk wanda ya kawo maka gulman wani to zai ɗauki naka ya kai wajensu eh da aka karki sakankance ki miƙe kafa ki ce ai wacce masoyiya ta ce ba haɗa baki da ita a cuce ni ana yin magana ta za ta zo ta faɗa mu eh to duk abin da kika faɗi tana rekodin tana shanyewa tana zuwa su mara ta juye musu eh wani daga cikin magabata wani ya zo ya ce masa wane ya yi munafincinka ya zazzage ka ya ce kai yanzu duk duniya shaidan ya rasa dan aika sai kai to yanzu ba ya huta ba gobe in an turo shi zai sake dawowa ya yarda shaidan ya sake aiko shi a to kuma ai mutum ya wahalar da rayuwarsa ma in ma kika ɗauka ba a gulman ki ma kin wahalar da kanki in kika ɗauka ma wai ba a zagin ki to ma kin cuci kanki a inda kina rayuwa a duniya to kawai ki ma ji ranki ana zagin ki karin ma ki yaudari kanki wai batun wai ba a sukan ki wai ba a zagin ki haka duk ma wannan ta zo ta ce ana zagin ki ki taka mata burki kar ta sake kawo miki a ranki kin san ana zagin ki to kawai ki tafi a haka ki tafi a haka amma ki ji maranki wai duk duniya wai kowa yana son ki a a ina a to ai ke ma ba kowa kike so ba haka ne ko ba haka ba ke ma ba kowa kike so ba ke ma yanzu akwai wacce ta bura ki ce ni wacce haka kawai Allah bai hada jini da nata ba to shikenan ke kuma ki ce kina jiran dole dole sai kowa ya soki ba zai taba yiwa ba ai ba zai yiwu ba to su kuwa ‘yan tsegubi da gulba da waye tun da kuga annabi ma ya haƙuri da su to haka za ku yi haƙuri da su don Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna Allah ya faɗa masa cewa cikin laraban laraban ƙauyen da suke tare da kai akwai munafikai Allah ya ce kai wa min ahlil madina har ‘yan garin madina da kuke zaune da su akwai munafikai a ciki maradu alal nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum suna dogewa kan munafunci amma Allah ya ce kai baka san su ba amma mu mun san su amma ka zaka ci gaba da zama da su hassan da Allah ya saukar da suratul tauba ta dinga bayani akan munafikai Abdullahi dan Abbasin yace da suratul tauba ta dinga cewa wa minhum wa minhum daga cikin munafukai akai kaza daga cikin munafukai ta dinga tona musu asiri yace sai da muka ji tsoron karfa Allah ya fara kama sunan munafukai yace wane wane munafiki ne to ashe tun a zamanin annabi akwai munafukai tun a zamanin annabi akwai yan tsegumi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yan gulma da yawo da gutsiri tsoma da kace nace tun a zamanin annabi akwai su to har duniyar tashi kuma ba za a taba rabuwa da su ba ba za a taɓa rabuwa da su ba duk inda ake zaune to akwai 'yan gulma duk inda ake zaune akwai 'yan gulma akwai munafukai to in mutum na so ya zauna ya hutasar da kansa lafiya lau shine ya ji maransa cewa akwai waɗanda ba sa san shi akwai masu zagin shi akwai masu yin gulman shi to ko da an zo an faɗa mishi dama abu ne wanda ya sa maransa cewa ana yi to sai ya taka ma mai kawo masa wannan labarin burki kar ka sake kawo min labarin in ka ji labari wani abun banza in ka ji wani ya ce wane ya yi kuskure a waje kaza wacce bata kyauta ba a waje kaza to zo ka faɗa mun saboda in gyara amma ce wacce ni haushi take bani wacce nan ni bana son ta to rike labarin a wajen ki karki kawo mu karki kawo mu to wanda yayi gulmana so kike in ce ya daina mutum na bani kyautan sallolinsa da azumi kuma ki ce in ce ya daina ai ba ki kyauta mun bai kamar yanzu misali ne ki ga wani ya zo kullun yana zuwa ya kwankwasa mun kofa ya ban kyautan dubu ɗari sai ki ce in ce masa kar ya sake zuwa ya bani yanzu wannan labarin zan saurare ki shikenan in zauna in huta in yi salloli na masu kyau sannan kuma in an je a haɗa mun da na wasu in tafi aljanna ba shikenan ba ai an huta ai hankali a kwance hankali a kwance daga dan zagi da gulma da gutsiri tsoma ana yi tun da har aka yi gulman manzan Allah ma sallallahu alaihi wa sallama eh to tsarin rayuwa kuma shine ita kauna da soyayya sirri ne na Allah da yake dasawa a zukatan bayinsa wannan sirri ne na Allah ko yanzu misali ko alaka tsakanin mace da namiji akwai wacce ni yanzu in na ganta zan iya ji ma raina in arzikin kabbaucin nan gaba ɗaya nawa ne zan iya bayarwa don in same ta in aure ta akwai wacce kuma na ganta zan ga in arzikin najeriya kaf nata ne wallahi ba na son ta haka kuma wata ma in ta ganni za ta iya jin haka a kaina idan arzikin bautin nan kaf nata ne nace ta bani don aure ta za ta bani akwai wacce kuma in ni na mallaki arzikin najeriya nan kaf da fulazozin da ke najeriya da kanti-kanti da ke Najeriya da kudaden da ke bankunan Najeriya kaf ina wani in ba ta don ta aure ni wallahi ba ta suna to yanzu shi kenan kuma sai in daga hankali na sai in daga hankali to mutane goma biyar sun ce suna suna biyar sun ce ba sa suna to ba shi kenan ba ai an raba biyu to sai a zauna lafiya to musamman kuma dama mata musamman dama mata ba labarin da ya fi muku daɗi irin labarin gulma ai ina faɗa miki wacce kina ganinta ba dai ta je ta auri wancan ba bari ki ganin da za ta rami irin labarin da ya fi muku daɗi kenan ana zaune kawai sai a fara buɗe labari wacce ni ko kin kula mijin wacce sai ramewa yake yi ko me yake samun ki oho eh shiga abin da bai shafe ki ba yanzu don Allah in ba sa ido ba ya aka kika gane mijin wata yana ramewa sa ido da gulma eh wannan aikin wannan wannan wani aiki sai mata kafin ta yi gulman sai ta tuba tukunna ta ce Allah na tuba ni wacce ka eh bayan kuma abin da ake so wajen laifi shine in an yi laifin sai a tuba sai tuban sai ta goge laifin to ita wai ta ba mu Allah hanzari ne kafin ta yi laifin to dai Allah na tuba to wannan shine tsarin rayuwa to shi yasa kun ga su ma waɗannan munafikan suka koma suna cewa ai duk abin da Allah da manzansa ma suke mana alƙawari duk rudi ne ba abin da zai faru cewa wai za a ci za a ci galaba akan waɗancan duk labarin kanzan kurige ne duk ƙarya ne saboda haka waɗannan su ne munafikan da suka rayu tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne aka hada baki da su suka yi ma matar manzan Allah kazafin zina wanda kuma babu cutar wanda za a yi ma mutum a duniya kamar a jingina fasikanci zuwa ga iyalinsa a jingina fasikanci zuwa ga iyalinsa kai ko da zuwa ga wata wadda yake tare da ita ne a matsayin 'yar uwa a jingina mata ta yi fasikanci wannan ba karamin cin fuska ba ne wannan cin fuska ne babba domin da a zo gida ana miki jajen 'yarki ta yi zina gwanda a zo ana miki jajen tirela ta bi ta kanta ta mutu wannan ya fi sauƙi don da wace fuska za ki karɓi jajen yarki ta yi zina wannan jajen da wace fuska za a karɓe ta to amma mota ta buge ta ta mutu ya ce i karan kwana ko wallahi da dai kamar ba za ta fita ba sai kuma ta fita karan kwana haka Allah ya kaddara shikenan sai a karɓi jaje a tafi haka to kun ga kenan ashe cutar wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawa da suka jingina wa matansa wannan mummuna abu to shine Allah yake cewa wa iz qalat ta'ifatun minhum Allah yake cewa ka tuna lokacin da wasu wato bangarori daga cikin su su munafikai da waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta waɗanda suke da shakku game da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi kenan suke cewa ya ahla yathriba ya ku mutanen yathrib yathrib shine asalin sunan garin madina eh sunan yathrib shine asalin sunan garin madina bi ma'ana wai bala'i da masifa da tashin hankali da yaki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa madina sai ya ce yusammuna hal yathriba wa hiya al madina suna ce mata yathrib amma sunanta shine madina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya canza mata suna ya maida ta ta koma garin madina to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madina tana koran munafukai daga cikinta kamar yadda wuta take tsabtace dattin zinare da azurfa duk wani munafiki to bayi samun sukunin zama a cikin garin madina shi yasa manzo Allah ya ce ma ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar daga cikin alamomin imani shine son mutanen madina daga cikin alamomin munafunci shine kin mutanen madina duk wani mai imani yana son madina da wanda ya je da wanda bai je ba yana kaunar madina eh ko sallah ake nuna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin madina wallahi ni abin da yake fara fado min a rai shine anan manzon Allah fa ya tsaya yayi limanci wannan kadai ya ishe madina matsayi anan manzon Allah ya tsaya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sahabbai suka ce amin la ilaha illallah manzala ya ce daga inda wato ɗakin liman ɗina yake rauzata daga inda rauzata take zuwa gidana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dausayi ne na gidan aljanna aljanna ne a tsakanin wajen madina ai ba garin wasa bane eh Allah ya kai ni in naje in zo in baku labari okay kuma za ku je kenan to Allah ya yassare mana baki daya saboda haka Allah ya ce wa iz qala ta'ifatun minhum tuna lokacin da wani bangare daga cikin su suka ce ya ahla yathriba suka ce ya ku mutanen yathriba la muqama lakum farji'u ba ku da wani wajen zama anan da aka ku koma wannan yakin da aka zo yi wasu suka ce ya ku mutanen Madina babu inda kuke da shi mafaka daka idan an idan kuka bari aka yaƙe ku aka kore ku daga cikin garuruwan ku aka karkashe ku to karshe fa za ku rasa ma ina za ku zauna la muqama lakum farji'u ku tashi ku koma ku koma zuwa garuruwan ku saboda haka suka ce ba ku da inda ai la wajhal iqamatikum ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa askari suka ce ba amfanin zaman ku tare da muhammadu farji'u haka ku tashi ku koma cikin garinku wannan zuwa da aka yi aka zauna a bakin ramewa da suna ana yaƙi ana waye ana waye zuwan ku nan bai kamata ba ku tashi ku koma sai Allah ya ce wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya akwai wasu daga cikin su sai suke zuwa suna neman izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ai mun ji gumurzu yayi nisa ai yanzu kuma ba wanda zai iya zama in ba mumini ba duk munafiki sai ya koma yana ce ma annabi inna buyutana aura suna cewa ya manzan Allah wallahi kaga saboda sallada lokacin da aka zo aka ce a fito yaki muka manta ma ko rufe gidanmu bamu yi ba inna buyutana aura mun bar gidanmu a rufe a bude wa ma hiya bi aura Allah ya ce ƙarya suke gidansu ba a rufe ke ba gidajensu ba a bude ke ba afwan ba a bude ke ba in yuriduna illa firara suka ce ba komai suke nufi ba face suna so su gudu ne Allah ya ce kawai suna so su tsere ne amma batun wai sun bar gidajensu a buɗe Allah ya ce wannan ba gaskiya ba ne in yi na illa firara to ƙa'ida kuma ta munafiki duk inda munafiki yake munafikin gaskiya to duk sanda aka yi a ware tsakanin musulmai da kafirai to koyaya zai yi sai ya nuna karkatansa zuwa ga ɓangaren kafirai sama da musulmai eh shi yasa wato abin ba daɗi amma hatta da yawa galibin 'yan siyasanmu a yanzu da yawansu munafukai ne da yawa yawansu sai wanda Allah ya marahama domin duk inda aka zo ana rigima tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba suna bayan kafirai suna bayan arna yanzu a shekarun baya a ƙasar nan a jihar sokoto mun san lokacin da wata kafira ta zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma masoya manzan Allah suka yi rubdugu a kanta suka ƙona ta suka aika ta lahira ai mun ga furucin wasu daga cikin 'yan siyasa eh in yazo yana bayani ba ruwansa da an zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama damuwansa kawai an kashe wata kafira saboda damuwansa me yana so ya samu fuska a wajen kafirai yana so ya gyara siyasansa bayan sati guda kuma sai ga wata baiwar Allah harira Allah ya mata rahama a kudu da ita da 'ya'yanta duka aka kashe su sai ka ji su shiru tsit shiru tsit eh to yanda ake gane munafiki kenan yanda ake gane munafiki kenan yanzu wasu daga cikin su ma a bana sun fara bayyana saboda gwamnoni wasu daga cikin gwamnonin jihohinmu na arewa kamar gwamnan jihar nan tamu ta Bauchi da gwamnan jihar kebbi da jihar taraba da sauransu gwamnan jihar kano sun ba ma 'yan firamare da 'yan sakandare hutu saboda su yi azumi a gida cikin kwanciyar hankali har kungiyar kiristoci suka ce wai za su kai karansu kotu ai mun fara ganin furucin wasu daga cikin 'yan siyasa cewa wannan bai kamata ba bai dace ba wai ya bata musu ya bata tsarin curriculum na makarantu kalandan makarantu za su rushe to yanzu mu ma sai mu ce in kungiyan kiristoci sun kai kara don an ba da hutu na watan ramadan sai mu ce mu ma kuma muna da damar mu kai gwamnatin tarayya kara kotu dalilin mu shine don me yasa ake hutu ran lahadi ranar juma'a kuma ake zuwa aiki ran juma'a ake zuwa makaranta eh hatta bangaren kudin suwa suka fi yawa a wajen har bangaren kudu musulman sun fi yawa a gun illa iyaka da yake kabilu ne na yarbawa da inyamurai da sauransu galibi kuma ɗabi'ar al'adar mu ce ta mu hausawa duk wanda yake inyamuri ko bai rabe to kallon allah muke fara masa sai ya bayyana a matsayin musulmi tukunna amma population ɗin 'yan ƙasan suwa suka fi yawa mu musulmai mu muka fi yawa to don me ran da za su tafi coci za a ce mu huta mu ko ran da za mu je masallaci a ce a tawo aiki tare da cewa musulunci bai koyar da mu dan ran juma'a ta zo a zo na a gida a huta ba wannan ba koyarwar musulunci ba ce amma dai da mudun da ka auna da shi ake auna maka eh to mu ma kuma sai mu ce to za mu kai kara amma su yan siyasan namu sun taba tunanin wannan abun ya taba zuwa cikin tunaninsu bai taba zuwa cikin tunaninsu ba amma sai yanzu tukunna wai damuwarsu shine saboda suna neman ƙuri'a a wajen kafirai kuma abin da suka kasa ganewa shine wallahi in dai kafiri ne kana musulmi wallahi ba zai zaɓe ka ba duk abin da za ka gama yi ka gama yi wallahi ba zai zaɓe ka ba ba zai zaɓe ka ba yanzu wannan zaɓen da aka yi su kafirai ba all out ɗin suka suka fito kwansu da kwarkwatansu suka zaɓi peter obi ba a cikinsu wane ne ya dangwala ma tinubu ƙuri'a a cikinsu wane ne ya dangwala ma kwankwasa ƙuri'a ko ya dangwala ma atiku ƙuri'a babu babu eh akwai waɗanda daga cikinsu da za su zaɓa tunubu a matsayin shi na ɗan yankinsu amma laifin da ya musu shine sunan musulun musulun shine laifin da ya musu sunan musulmi da ya jingina ma kan shi shine iya laifin da ya musu wannan kalmar wannan lafazin muslim muslim din wannan ya sa su yayi asaran ƙuri'ansu wasu na so su zaɓi wani wanda ba shi ba amma tun daga kafiri nan nasu ɗan uwansu to nashi za su yi daidai lokacin da kuma ɗan siyasa musulmi yana yana ɓatawa da 'yan uwansa musulmi wajen ya gyara alaƙa tsakanin shi da kafirai ai Allah ya faɗa mana cewa kafirai ba za su taɓa son ka ba in ka ga sun so ka to ka dawo irinsu ka fito ka shelanta ka ce musuluncin ka fasa daga yau sunan ka kafiri ba masallaci sai coci to anan ne za su ji wannan nasu ne amma din ka sassauta addini ka ɗan yi wani compromising addini wallahi aikin banza za ka yi ba za su taɓa son ka ba to shi munafiki ta yadda yake fitowa kenan sai an yi aware tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba to anan ne yake gane ci anan ne ake gane cewa a ashe wani ma haka yake ashe wani shi ma ya shahara da munafunci to duk inda aka yi aware tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ana so musulmi zuciyarsa ta karkata zuwa ɓangaren musulunci zuciyar musulmi ta koma zuwa ɓangaren musulunci domin cigaban musulunci shine cigaban musulmi idan musulunci ya samu cikas musulmi ma ya samu cikas shi yasa galibin mutane suna sukan malam muhammad saniya haya jingir akan abin da ya shafi kafewansa da ya akan musulun musulun eh babu shakka a gwamnatin musulun musulun ana wahala tamani na masa uzuri daya wadda yake zaune a garin bauchi ko gombe ko yake zaune a kano ko kaduna ba zai fahimci abinda wadda yake cikin garin jos yake ciki ba ba zai fahimta ba mu dai yanzu a nan garin bauchi ina ga da izinin allah da sauran shekaru da kafuri zai fara tunanin zai samu kansila a garin bauchi shekarun da saura haka ne ko baka ba yau yanzu aka ce makafuri ga kyautan tiket ka fito takarar neman kansila a garin bauchi ba zai ma fara ba saboda ya san ba zai ci ba amma garin jos ba kansila musulmi bai da damar fitowa a nan garin bauchi sarkinmu mene ne musulmi ne shi amma can fa kafirai ne sanatocin duk kafirai ne gwamna kafiri kafiri dipiti kafiri kuma al'umman da suka fi yawa a garin musulmai ne su suka fi yawa saboda haka shi in yana dagewa yana ta musulun musulun musulun musulun wani saƙo ne na ƙuntata makafirai yake isarwa amma ba wanda zai fahimta sai wanda ya tunani ba za ka fahimta ba sai ka yi tunani saƙo ne yake isarwa domin bakanta makafirin da suke tare da shi kuma musamman al'umman garin jos ba za su gane cewa zamansa a cikinsu katanga ba ne sai ran da allah ya ɗauke shi eh allah ya tsawaita rayuwarsa amma dai mutuwa kan tana zuwa kan kowa eh gashi kwanan nan ma ɗaya daga cikin malaman yaran su malam sa'idu alhassan jingir allah ya mishi rahama allah ya gafarta mishi allah ya saka makwancinsa to kun ga ashe shi munafiki duk inda aka ce ga musulmai ga kafirai to yana wajen kafirai to shine Allah ya ce suna cewa in yuriduna illa firara Allah ya ce walau dukhilat alaihim min aqbariha inda za a shigo musu ta kowane bangare na garin Madina a same su a cikin garin Madina thumma su'ilul fitnata sannan a neme su da su fada cikin kafirci su fada cikin kafirci inda za a zo a same su suna cikin garin Madinan nan a shigo musu a ce ku kafirta la'atauha Allah ce da sun fada cikin kafirci wata kira ana karantawa da la'atawa bidunil mat da sun fada cikin kafirci su wayannan munafukan su wayannan yahudawan da zuciyansu akwai kaikayi inda za a shigo musu ta cikin sassan garin Madina a zo a ce da su ku kafirta Allah ya ce da sun kafa sun fada kafirci amma Allah ya ce wa ma talabbathu biha illa yasira Allah ya ce in ko suka fada cikin kafirci ba za a jinkilta musu a cikin garin madina a cikin kafirci ba sai dan kankanin lokaci wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila Allah ya ce sauran kiris suna so su kore ka a garin madina Allah ya ce ko duk wanda yayin yunkurin koran ka a garin madina shi ma ba da jimawa ba zai fita wannan ita ce sunnar Allah da haka Allah ya ce in har suka kuskura suka yi wannan suka zake ma wannan kafircin Allah subhanahu wata'ala ya ce to ba za su jima ba a cikin garin Madina Allah madaukakin sarki zai kore su saboda su din tsinannu ne mal'une aina ma fuqifu ukhizu wa qutilu taqtila Allah ta'ala ya ce wala qad kanu ahadullahi min qablu ada a baya can sun kasance sun yi ma Allah alkawari cewa la yuwalluna al-adbar cewa ba za su taba juya ma Allah baya ba cewa in an zo filin yaƙi ba za su juya baya ba za a yi gumurzu da su amma ƙarshe sai ga su nan sun juya baya Allah ya ce ka tuna musu wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah abin tambaya ne duk wanda ya yi ma Allah alƙawari to Allah zai tambaye shi akan alƙawarin da ya yi masa a ranar tashin alkiyama Allah ya ce kullan yanfa'akumul firaru in faraltum min al-maut aw al-qatl Allah ya ce ka ce da su gudun da kuka yi ma mutuwa ko yaƙi ko kisa ba zai amfane ku ba yodun kun gudu ma mutuwa waye ba zai mutu ba ai ka'ida ce mallam ya mutu bi saifi mata bi ghairihi in ba baka mutu a wajen yaki ba to zaka mutu a wani waje daban da bagun yaki ba wasu ba masallaci suke mutuwa ba wasu ba hanyar neman duniya suke mutuwa ba wasu ko ba a bayan gari suna fasikanci suke mutuwa ba zaka duk inda mutum ya je to mutuwa tana nan tana bin sa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke Allah ya ce mutuwa tana nan za ta riske ku kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Allah ya ce ce da su duk inda kuke mutuwan da kuke guduwan nan wallahi za ta bi ku za ta za ku gamu da ita eh ita mutuwa ba binki take yi a baya ba dan abin da ke binki a baya mai iya mai yiwa ki iya guje masa ita mutuwa ta gaba take zuwa ita gaba da gaba ake da ita haka sai kin ɗauka mutuwan tana gabar kin ɗeba yamma da gudu sai ta tunkaro ta yamma sai ku haɗe sai sa sai a samu akan titi sai a yi hatsari wannan motar ta ta wuta nan wannan ta ta wuta nan sai su yi gwari wannan mutuwar su ta zo ta nan wannan ta zo ta nan sai su mutu to ita mutuwa ko an gudu mata guduwa baya amfani akan mutuwa Allah ya yi ma annabi alkawari cewa kai da ka mutu ko kowa ma zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce ma annabi zaka mutu sannan su ma kuma za su mutu duk inda za a gama guduwa mutuwa shi yasa mala'ikan mutuwa in yazo zai ce mutum waja'at sakaratul maut bil haqqi sai ce zalika ma kunta minhu tahid zai ce ga mutuwa nan ta zo maka shine abin da kake ta guduwa abin da baka so mutuwa in kika ga yanzu kin je tsallaka titin wallagar nan kin duba dama kin duba hagu me kike tsoro mutuwa idan ɗanki na gudu a mashin kika ce masa ka bar gudu a mashin ka daina wasa da rayuwanka me ke ji masa tsoro mutuwa amma za a fasa wani za ka gan shi yana tukin ganganci akan mashin ya gama tukin gangancinsa gaba ɗaya ana tsoron anan zai mutu sai ya gama ya je kwanta bacci sai ya ta zalci shikenan wanda kuma bai saba ba sai ya hau kan mashin ɗin sai watan wata ta buge shi shi ba sai ya wuce sai ya mutu Allah ka samu dace Allah ya ce kullun yanfa'akumul firaru in faraltum min al-maut aw al-qatl Allah ya ce ka ce da su wato ainihin a gudu ba zai amfane ku ba in kun gudu ma mutuwa ko kisa wa idhan la tumatta'una illa qalila Allah ya ce a yayin nan kuma ba za a jiyar da ku wani daɗi ba sai ɗan kaɗan duk daɗin da za ku ji a duniya daɗi ne ɗan kaɗan wanda ba zai amfane ku ba na ina sani Allah ya ce kul man zallazi ya'simukum min Allah Allah ta'ala ya ce ka ce da su wane ne zai kare ku daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufe ku da wata cutarwa aw arada bikum in Allah ya nufe ku da wani mummunan abu aw arada bikum rahama ko kuma ya amfani ya nufe ku da wata rahama waye isa ya hana abinda Allah ya kaddare ya same ku ya same ku waye isa shine a suratul al-imran Allah yake bayani ga waɗanda suke ce ma ƴan uwansu laukanu indana ma matu wa ma qutilu inda kun zauna tare da mu da sun zauna tare da mu da yanzu ba a kashe su ba da yanzu ba su mutu ba Allah ya ce ka gaya musu law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihim ko da kuna gidaddajin ku waɗanda Allah ya kaddara musu mutuwa mutuwan za ta bi su har zuwa makwancin su har zuwa gidansu za ta bi su kuma za ku mutu ba wani abu bane saboda haka man zalladhi ya'simukum min Allah waye isa ya tsare ku ya kare ku daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufe ku da wani mummunan abu aw arada bikum rahma ko Allah ya nufe ku da wata rahama wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba kuma za su samu wani majibinci su samar ma kansu wani majibinci ko wani mataimaki wanda zai taimake su koma bayan Allah ba subhanahu wata'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa babu wani abu da zai samu mutum sai abin da Allah ya kaddara masa abin da kuma Allah ya kaddara masa duk yadda mutum zai yi ba zai iya tare abin da Allah ya kaddara mai ba in Allah ya nufe ki da wani abu ba wanda ya isa ya hana in rahama ce ba wanda ya isa ya hana eh kuma mummunan kaddara ce dai duka dole haka za ta same ki haka za ta riske ki baki isa ki hana ba tsarin da Allah ya tsara ma rayuwa shine abin da yake tafiya qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna umsikatu rahmati wannan ita ce ka'idar Allah wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim duk abinda Allah ya nufe ki ya fice same ki wannan shine abin da zai same ki daka ba a jin tsoron wani ko jin tsoron wata cewa za ta iya cutar da ke ko ta shafa miki wani mummunan abu ba abin da zai same ki sai abin da Allah ya kaddara miki eh kina zaune ke kadai a gidan mijinki sai ce zai karo ki sai ki ce Allah ya kawo ta lafiya eh zamanta rashin zamanta a gidan ba zai sa ki samu abin da Allah bai kaddara miki ba zuwanta ba za ta tare miki abin da Allah ya kaddara miki ba eh ke da kika tawo daga gidanku ba da arzikin ki kika zo ba ita ma da nata za ta zo saboda hakan an ce za a karo fafsahu yafsahi Allahu lakum ke ma sai ki matsa wata ta shigo Allah sai ya matsa miki ta wani wajen Allah sai ya matsa miki ta wani wajen eh amma wannan karatun nan misalin mata ba sa san shi eh ba sa san wannan karatun duk nagartan mace in an zo wannan bangaren to sai dai ai haƙuri eh ɗazu da safe wallahi wani ustaz yake ce min zai fito wallahi matansa take ce masa in dai arziki ne da dai sai ya karo aure wallahi Allah ya bar su a talauci eh ba boye ga magarin mace bace ma haddaciyar qur'ani ce ustaz ya ce eh amma in dai dai kudi ya karo aure to Allah ya sa su rayu a talauce su mutu a talauce eh ya ce to mu kuma ba za mu ambaci sunanka ba kar mu dasa maka bom a gida amma dai duk inda muke za mu maka addu'a Allah ya yaurata maka ka karo eh yanzu wannan dandazon yan matan da suke yawo akan titi tsakani da Allah an ba karawa ta ina za a karar da su a'a ya kuke so a yi da su a kai su tukuban balangu a tsire su to ya kuke so a yi da su ke ma kanki kina da 'ya'ya guda biyar a gabanki 'yan mata to yanzu aka ce duk wanda ta shiga gidan mijinta kar a karo mata kuwa nan guda biyar ɗin kiyaye daki da su ina matasan suke ina matasan suke yanzu yanzu yanzu yanzu inda za a ce inda za a ce gobe da safe karfe 8 masallacin matan nan na gwallaka ana neman 'yan mata da sun kai aure suna son aure za a yi musu aure gobe da safe karfe 8 to in ka zo karfe 7 da masallacin matan nan da haraban nan ya cika makil wasu ma ba wajen da za su shiga kuma ba duka 'yan garin bauchi ba zallan 'yan kewayen gwallagan nan za su cika masallacin nan kowane gida in ka je sai in ka samu daki biyar to in sha Allah kowane daki kowane daki daya akwai yan mata uku a ciki to in ba yan mata akwai zaurawa to yanzu ke da kike zaune ke ke kadai a wajen mijinki dan Allah ya kike so a yi da su wayin nan ya kike so a yi da su eh ai hakan bai dace ba yi fafsahu yafsahi Allahu lakum kina da wata kawa kin ga tajima a ƙasa jawo take matsa mata ke ma Allah sai ya buɗa miki ta wani ɓangare ah ba ciwon ya mace na ya mace ba ne ha yanzu zafin zafin rashin miji ba ciwo ba ne a'a zafin rashin miji ba ciwo ba ne to inda ciwon ya mace ne ya mace ne ai ya kamata ki jira dadin da take ji kuma kuma malam kaga rashin adalcin da suke yi shine idan wanta ko kaninta zai ƙara aure ita ne gaba gaba wajen zuwa a hada masa akwati eh amma idan mijinta zai ƙara aure to kanwar mijin sunanta munafuka ita kuma wajenta nan saliha ce ita to almuhim dai shine ita kishiya ko ta shigo ko bata shigo ba abinda Allah ya rubuta miki shi zai same ki wa ya sanar sheki ma ko ajalinki na nan kusa yanzu kin mutu kin bar ƴaƴa ƙanana guda uku da wacce kika mutu kika barta a gidan da wacce aka auro ta bayan kin mutu tsakani da Allah a hankalce wane ne tafi kusa da ta kula miki da ƴaƴanki yanzu kawai kin ta da bala'i da masifa ba za ta shigo ba sai bayan kin mutu ko sai a ɗauko ta sai kuma a ce ga yanki guda uku ta kula da su ta yana za ta ɗauki wannan ai sai mai imani in ma kuma ta karɓa to jiki magai kina can kina kwance ke kika kunna ma yayanki bala'i akwai wacce ma kuma an ce za a ƙara mata kishiya za ta ɗaga bala'i da masifa ta kashe auren bayan ta kashe auren in ta fita kuma sai ta je ta auri mai mata ita eh wannan wata ma ta kashe mijin saboda dai kara mata aure sai ta ce wai wai wai da ta zauna da kishiya wanda ta aika shi lahira la haula wala quwwata illa billah yanzu hakan yayi daidai hakan yayi daidai to dala ku ya kuri mata eh ku ya kuri mata ka san fada wa mata irin wannan wazin akwai nauyi eh eh yawwa ni din ma din na san ina furi ne shi yasa nake ta caccake bayani eh saboda ni din ma na san ina furi ne to amma dan Allah a duba a duba wannan sha'anin Allah ya ji kan malam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin malam usaimin ya ce yana daga cikin nagartan mace shi ne ta taimaka ma mijinta da sadakin karo mata aure ya ce wannan na daga cikin cikan nagartan mace yana so ya karo aure an gama haɗa komai kudin sadaki bai samu ba nawa ne 200,000 ta ɗauka ta bashi eh ba ta yi jihadi ba kuma wallahi allah zai ba ta lada akan haka ta wallahi wata za ta ji da ta ba da wannan kudin gwamma kudin su kone kwanma kudin su faɗi Allah ya shirye ku eh Allah ya shirya ku ba ku yi laifi ba don kun yi kishi mace in bata da kishi ba ta samu matsala amma dai kishi don Allah a dinga saisaita shi a dinga sanya mishi ilimi eh a gidan manzo Allah ma an yi kishi annabi ya ce aka cewa kafi ko so a duniya ya cewa Aisha amma duk da aka sai da ya kara mata kishi ya daya biyu daya biyu har guda takwas kai takwas ba to bai santa kenan kuma saboda Allah ya jaraba ta ita kadai ce budurwa duk sauran zaurawa yake aurewa ita ɗaya ce budurwa kaga ta yi kishi yafi zafi sama da mi sama da zaurawa domin ba zaura an aure ta din za a ƙara aure hankalinta a kwance ke ta ba ta da matsala amma budurwa fa a nan ne ita take cikin damuwa saboda haka a sai zai ta kishi da haka Allah ya ce ba wanda zai hana ku samun wani abun Allah ya nufe ku da wata rahama ko wata cuta ba ku da wani majibinci ko mataimaki ko ma bayan Allah Allah ya sa kun ji wa'azi Allah kuma ya sa ku yi aiki masu tashi kiyamul laili sanya mazajen su a cikin addu'a wanda bai da daman karuwa Allah ya taimake shi ya bashi ya samu daman karuwa kawarki kawarki da bata samu miji ba ki mata addu'a eh Allah ya ba ta miji naki ba na gari bane shi din Allah ya ba ta miji na gari Allah ta'ala ya samu dace na'am wa alaikum salam na'am